إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda a cikin yardarsa ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba ko mu ce cika alkawali na daura da aka yi sanarwa sati guda da ya wuce yau muna 23 ga watan safar hijira daga makka zuwa madina 1448 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kenan shine darasi na harko a cikin wannan littafin mai albarka na matnul ashmawiyya ko kuma muqaddimatul ashmawiyya a hausawa ko mu ce a mu ta hausa an yi sanin shi da littafin ashamawi a wannan daurar ta biyo bayan daurar littafi ne da muka yi na ahalari to sai muka ga dacewar tunda mun yi ahalari a karatun zaure bayan ahalari littafin da ake yi shine shine ashamawi to sai muka ce kenan shi ma wannan littafin za mu sanya shi don ya kasance karatun namu ya tahi jere a jere a littafin ashmawi yana ɗaya daga cikin littafai wanda Allah maɗaukakin sarki yama albarka ya sanya ma albarka musamman kuma a ƙasashen afirka da kuma maghribul arabi ƙasashen larabawa na yamma ko mu ci na haka dai na yamma a sunan littafin matnul ashmawiyya haka asali yake littafin matnul ashmawiyya a wata ibarar kuma suna ce masa muqaddimatul ashmawiyya ma'ana wani wata shinhida ce da malami da ake ce ma ashmawiyyi game da ilimin fikihu a ƙarƙashin mazhaba ta malikiya kenan shi ashmawiya ko ashmawi laƙabi ne na wanda ya wallafa littafin ana ce masa a sheikh abdulbari al-ashmawi shi ne sunansa kuma ashmawi nisba ce zuwa ga garinsu na ashma' garinsu ashma yana a cikin a garin aina a cikin kasar misra wanda akwai malamai shahararru da suka hito daga wannan garin kuma shi malam al-ashmawi yana ɗaya daga cikin manyan malamai a zamaninsa wanda suka yi fice a ilimi na fikihu musamman kuma fikihu ƙarƙashin mazhaba ta malikiya wanda kuma yana ɗaya daga cikin manya a makaranta ta al'azhar wadda a yanzu jami'a ce mai zaman kanta wadda kusan a duniya in ba ta taɗai to tana ta biyu a wajen yayi ɗaliban ilimi bayan wannan kuma shi wannan littafin na ashmawi a azhar idan ka je wannan jami'ar ta duniya wadda akwai makarantu daga ibtida'iyya primaire har zuwa jami'a to idan ka zo a primary ma'ana a primaire wannan yana daga cikin littafan da yake a cikin mukarar nasu ma'ana program kinsu kina wannan yake nuna maka shi littafi ne mai mahimmanci kasancewar malumai wanda suka shahara a duniya suna wasiya akan shi kuma suna karantar da ɗalibansu harko-harkon karatunsu littafi ne wanda idan ka karance sa to zai warware maka kaso 80 cikin ɗari na matsalolin da suka shahi sallah kaso tamanin cikin ɗari wanda littafin ya bambanta da littafin ahalari kasancewar shi ya faɗaɗa bayani a ɓangarori daban-daban na sallah wanda shi ahalari mafi yawanci abin da ya ba ƙarhi a cikinsa shine bayani akan sahau to shi kuma anan malam ya yi tasarrufi zuwa ga bayanin hukunce-hukuncen limanci hukunce-hukuncen sallar juma'a hukunce-hukuncen azumi wanda a cikin ahalari shi babu ma kwata-kwata ɓangaren da ya shahi azumi wanda shi ne kenan kenan karatunmu zai fara a cikin wannan littafin mai albarka wanda malamai sun yi masa sharhi daban-daban daga cikin sharhukan da aka masa shine wannan littafin da muka raba shine ad-durarul bahiyya ana gan da ke ko alamatni al-ashmawiyya wannan ɗaya daga cikin sharhohi na wannan littafin na ajrumiyya kenan idan kuka lura littafin za ku gani akwai rubutu a gehe sannan kuma akwai rubutu a tsakiya to rubutun da yake tsakiya a kewaye da wannan zanen shine wanda za a yi shine asalin masanin littafin abin da yake sama shi wannan sharhi ne ɗalibin yana so yana iya bayan an ƙare karatu ya rika bin wannan sharhin yana kallo amma gundadin littafin shine wannan abin da yake tsakiya shi yasa asalin littafin bai wuce safa ashirin ba ko ashirin da yan kai ana gane da ke ko wannan shi ne kenan wannan littafin shi ma kaman ahalari an yi masa an yi waƙensa akwai waƙe guda biyu nasa da suka shahara na farko abdurratu samina fi mazhabi alimil madina na al'imamul failakani ya yi shi waƙe ana gane da kyau ko wanda wata ran mai yiwa in Allah ya sa an samu sauki wata ran a ɗauko shi ma waƙen a yi shi akwai waƙe na biyu shi kuma alminahu samawiyya bi nazmil ashmawiyya na Abdul Latif al Ashmawi to za mu fara wannan malamin dai ya yi rayuwa a ƙarni na ashirin na hijiri a ƙarni na goma na hijira ma'ana dai yanzu rabon shi da duniya karni shekaru ɗari hudu da arba'in da ‘yan kai rabon shi da duniya ana gane da kyau ko? ina kun ga littafin bayo aka rubuta shi ba tun lokacin duniya tana zamna lahiya aka rubuta littafin tun lokacin kwaramniya ta ilimi bata bata shiga ba da shirme na ilimi bai shiga ba a cikin a cikin ilimin addini aka rubuta wannan littafin kenan za mu rika karantawa ba tare da dogon sharhi ba kasancewar manuwar ita ce mu samu sabke wannan littafin a yau in bai samu ba a gobe sai a ida insha Allah sai dai akwai wasu wurare wanda za su iya saba ma asali na hadisi ko nafsi na alkur'ani ko sunna wanda idan muka zo a irin wannan magungunan to za mu yi bayanin su domin ka'ida ce kullun yu'khadhu minhu wa yuraddu illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam kowa yana iya kuskure kina a cikin wannan littafin akwai wasu kurakurai wanda suka saba ma nassi na hadisi ko kuma magana mafi inganci ta malumai idan muka zo a irin wannan wuraren zamu yi bayanin su dama shine muhimmancin ka koyi littafi a gaban malami dan inda ke da karatu inda ke da kuskure ko abin da ya kama da haka zai nuna maka bismillahir rahmanir rahim malam yace wa anihkum bainahum bima anzalallahu kai hukunci a tsakanin su da abin da Allah ya sabkar wannan aya ce ta alqur'ani malam ya bude ta ne dan ya nuna muna abin da zai karantar da mu a cikin wannan littafin to hukunci ne na Allah ba wai shi ya zamna ya rubuta sa ba bismillahir rahmanir rahim قال الشيخ الإمام العالم العلامة ɗalibin da ya rawaito wannan littafin daga malamin nasa shine yake ga magana ya ce shekul imam lattizon malami al'alimul allama malamin malumai abdulbari al'ashmawi shi ne abdulbari al'ashmawi arrafa'i rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa ya ce sa'alani ba'adul asbiqa'i wasu ‘yan uwa sun roƙe ni an a'amala mukaddimatan fil fiqhi akan in yi wata shehida game da fiqihu ala mazhabil imami malik akan tafarki na al-imamu malik bin anas radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi fa ajabtuhu ila zalika sai na karba masa wannan rajiyar lissawabi don watan samun lada ta aikin da zan yi kenan anan malam ya gayi dalilin da ya sani ya rubuta wannan littafin ɗaya daga cikin ‘yan uwa ne ya roƙe shi da ya rubuta masa wani takaitaccen bayani akan fiƙihu ƙarƙashin mazhaba ta imamu malik wadda zai yi amfani da ita a ibadarsa ta yau da kullum shi ne sai ya karɓi wannan buƙata ya rubuta wannan littafin ya ce don watan in samu lada a cikin wannan aikin da zan yi babu na waƙidil wudu'i babi mai bayani akan abubuwan da ke warware arwalla i'lam waffaqaka Allah ta'ala ka sani Allah ya datar da kai anna nawaqid alwudu'i ala qismaini abubuwan da suke lalata arwalla sun kashe kaso biyu ahdasun wa asbabu ahdasi hadasi da kuma abubuwan da ke jayo hadasi a karatun ahalari mun yi bayanin hadasi shine dukkanin najasar da ke hitowa daga jikinka ita ake ce ma hadasi irin su hutsari irin su kashi irin su mani irin su maziyi kenan shine kashi na farko wa asbabun kashi na biyu kuma shine sabubba wanda suke jayo hadasi kawan misalin kwana da abin da ya kama da haka yace fa ammal ahdathu fa khamsatun amma hadasi guda biyar ne salasatun min alqubuli guda uku suna hitowa ne ta gaban mutum al'auran mutum ta gaba wahiyal maziyu sune maziyi wal wadiyu da wadiyi wal baulu da hutsari wannan sune guda uku masu hitowa a gaba ta al'auran mutum daga cikin abubuwan da ke lalata arwallah hutsari maziyi da wadiyi wa isnani min ad-duburi su kuma biyu ina ga nan malam ya ya tsallake maniyi bai bai kawo shi ba a ciki ana gan da ke kuma yiwa abin da yasa malam bai kashi ba dan shi maniyi ba arwalla kawai yake yake lalatawa ba hatta tsarki na asali naka yana lalata maka shi yasa malam na san bai kawo shi a nan ba wa isnan min ad-duburi biyu kuma ta dubura suke hitowa al'aurar baya wa huma algha'itu warrihu sune kashi da kuma iska wa amma asbabul ahdasi amma sabubba na hadasi fannaumu sune kwana wa huwa ala arba'ati aqsamin shi kuma kwana kala hudu ne malam yace kwana kala hudu ne tawilun thaqilun kwana mai tsawo kuma mai nauyi yayi nauyi kuma an shima ana yi yan kudul wudu'a to shi wannan yana lalata arwallah qasirun saqilun na biyu shine kwanan da gajere ne amma kuma mai nauyi ne yan kudul wudu'a aidan shi ma wannan yana lalata arwallah qasirun khafifun kwana gajere amma mara nauyi la yankudul wudu'a baya lalata arwallah tawilun khafifun na hudu shine kwana mai tsawo amma mara nauyi yustahabbu minhu alwudu shi wannan ya anyi ba dole bane ayi arwallah mustahabbi ne ayi arwallah ana gane da kyau ko kenan da in muka lura babban sababin da ke sa kwana ya lalata arwallah shine nauyi in kwana yayi ne yayi nauyi yani ake gane kwana yayi nauyi shine kwanan da baka san inda kake ba da mutane za su yi rika magana ana gan da kyau ko ba za ka shi maganar su ba da mutane za su rika kwaramniya ba za ka ji kwaramniyar su ba duk kwanan da ana kwaramniya kana ji to ba mai nauyi bane ko ana magana kana ji ba mai nauyi bane wannan shine kenan malam yace wa min al asbabi allati tanqudu al wudu'a yana daga cikin sabubba wanda suke lalata arwalla zawalul aqli bil jununi tahiyar hankali bil jununi ta hanyar hauka wal ijma'i ko kuma suma was sukuri ko kuma maye wannan dukansu su ne abubuwan da ke jayo tahiyar hankali hauka suma ko kuma maye duk suna lalata arwallah wa yantaqidu alwudu birriddati wa bishakki fil hadathi arwallah tana lalacewa idan aka yi ridda mutun yayi ridda ya bar musulunci wa bishakki fil hadathi da kuma shakka game da hadasi a mazhaba ta malikiya da mutum ya yi shakkar wai arwallar shi ta kare ko ba ta kare ba to shi kenan arwallar shi ta kare amma wannan magana ba ta da inganci magana mafi inganci shine in kai shakkar arwallarka ta kare ko ba ta kare ba matukar kana da tabbacin kayan arwallar to ba ta kare ba sai in ka samu tabbacin ta kare ke domin al-yaqinu la yazulu bishakki kana da yakinin kayi arwalla kana shakkan ne ta kare ko bata kare ba to shakka ba ta kawar da ni abinda ake da tabbaci a kansa kenan dan kayi shakkar arwalla ta kare ko bata kare ba kawai ci gaba da sha'aninka sai in ka samu tabbacin ta me ta kare amma kishiyarsa shine kana shakkar wai kayi arwalla ko baka yi ba to nan menene ka ba ka ba bata maka lokaci sai kai alaƙar da kyau ko suka ce man shakka halfa ala am lam yaf'al fal aslu annahu lam yaf'al duk wanda ya shakka yayi abu ko bai ba to asali shine ba kai ba tunda dai ba da arwalla aka aihe ka ba wa bi masjid zakari haka arwalla tana lalacewa idan mutum ya tafi azzakarin sa al muttasil bi batinil kaffi tabi wanda ya hadu da tahin hannu cikin hannu aw bi batini asabi'i ko kuma da cikin ‘yan haruttan hannu, au bi jambaihima ko kuma da gehen ‘yan harutta shi ne nan gehe, nan shi ne cikin ‘yan yatsu nan kuma shi ne gehensu. Ya ce, au bi asba'in za'idin ko kuma da ɗan yatsa wanda aka ƙara in hassa idan mutum ya ji ya ji daɗi lokacin da ya taɓa akwai abin da ake cima al'usbu za'id shi ne ɗan yatsa wanda aka ƙara kun san akwai wasu abubuwa da ake ɗora ma ‘yan yatsu ana gani da kyau ko misali mata suna ɗora wasu abubuwa a kan ‘yan yatsunsu don saboda aka yi husumi su hito zara-zara ko ba ma shi ba misali mutum ne zai sanya wani abu a kan ‘yan yatsunsa ana gani da kyau ko to wannan abin da ka ɗora a kan ‘yan yatsu inda ya taɓi al'aurarka malam yace in ka ji daɗi lokacin da ka taɓa to arwalla ta lalace a takaice dai taɓin al'aura yana lalata arwalla shi ma akwai saɓani tsakanin malamai abin abin da ya alkhairi shine in ka taɓa ka yi arwalla wa lamsi da kuma shahwa ma'ana shahwar mace wa huwa ala arba'ati aqsamin shi ma shahwar mace kala hudu ne in kasada lazza wa wajada hafa alaihi wudu idan ya tabi mace dan ya ji dadi sai kuma ya ji dadin to sai ya sake arwalla wa in wajadaha wa lam yaqsidha idan kuma ya ji dadi da ya tabe ta tare da shi da ya tabe ta ba dan ya ji dadi bane fa alaihi wudu shi ma sai ya sake arwalla wa in qasadaha wa lam yajidha idan ya taɓi macen dan ya ji daɗi sai da ya taɓe ta kuma bai ji daɗin ba fa alaihi alwudu to akwai arwalla a kansa wa in lam yaqsid lazza idan ya taɓi ta ba dan ya ji daɗi ba wa lam yajidha kuma bai ji daɗin ba fala wudu'a alaihi to shi babu arwalla a kansa mun gani a ahalari cewa magana mafi inganci shine a taɓa mace baya mi baya mi baya warware arwalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi arwalla in zai huta in ya gamu ɗaya daga cikin matansa sai ya mata kiss ma'ana ya sumbace ta ka san ko sumba ba ana yin ta bane dan a ji haushi ko dan a ji me ake yin ta dan a ji daɗi sai in dai da kai da ka taɓe ta wani abu ya hoto to in wani abu ya hoto to kai ma kai wani abu kai me kenan ka sake arwallah wala yantaqidu alwudu'u bi masjid duburin arwalla ba ta karewa dan mutun ya tabi duburarsa ma'ana dan mutun ya tabi duwawunsa arwalla ba ta karewa wala unsayaini ko kuma mutun ya tabi marenansa adarawa sai an ce musu golaye za su ganewa wala bi masjid farji saghiratin ko kuma tabin al'auran mace karama me ake ni da mace karama shine mata suna wanke ma mace ɗiyansu hitsari in sun yi ko to wannan taɓin da suka yi bai lalata ko kuma namiji za ta iya kamawa ya wanke ma ɗiyar shi ko tsari to wannan shi ma baya lalata arwallah in shi mala wala qai'in ko kuma amai shi ma baya lalata arwallah wala bi akli lahmi jazurin haka kuma cin naman raƙumi shi ma baya lalata arwalla akwai masu ra'ayin cin naman raƙumi na lalata arwalla wanda hadisi ne wanda yake ingantacce to sharhi akan hadisin ne malamai suka samu sabani wanzu Allah ya ce duk wanda ya ci naman raƙumi ya arwalla to wannan kaliman fal yatawadda akin malamai suka yi sabani dangane da ma'anan fal yatawadda domin alwudu'u asali shine algusul shine ka wanke sai wasu malamai suka ce nan alwudu'u an kashi ne lugatan falyatawadda ay falyaghsil famahu ana gane da kyau ko ya wanke bakin shi wasu malamai suka ce a'a alhaqiqatu shar'iyya muqaddimatun ala alhaqiqati lughawiyya idan idan lafazi yazo a hadisi yana da ma'ana ta shari'a da ma'ana ta lugha to ana gabatar da ma'ana ta mi ma'ana ta shari'a to wannan shine kenan kenan cin naman raƙumi a mazhaba ta malikiya baya mi lalata arwallah wala hijamatin haka shi ma ƙaho ana gan da ke ko shaushawa ta ƙaho da ake yi ba ya lalata arwalla wala fasdin wala bi kahkahatin haka kuma fasid abinda ake cima fasid shine a wasa jijiya ana gan da ke ko dan saboda a hudda jini dan wani magani da za a yi shi ake cima fasid wannan kusan shi ma kaman kaho ne amma ya sha bamban da kaho tunda shi kaho kahon dai ne ana gane da kyau ko kahon dai ake dorawa kamar yadda aka sani to amma shi wannan kawai kawai misalin zane da kawai misalin mutum ne wuri ya kumbure sai a zo da reza a rika a rika yayyankawa ina ji ana ce mai shaushawa ko yawwa kenan shi wancan kaho daban shaushawa daban to fasil shine shaushawa wala bi kahkahatin ko kuma da kahkaha ya ake ce ma kahkaha shine dariyar da sauti zai hutowa haka shi ma baya lalata arwalla fi salatin a cikin sallah sai dai na lalata sallar wala bi masi mura'atin farjaha haka kuma mace in ta taba al'aura ta baya lalata mata arwalla kinan namiji shine in ya taba tashi arwallar shi ta kare wakila kuma aka ce in altafat fa alaiha alwudu idan ta ta me yake da suna ta bige al'aurar tata me ake ce ma allutuf shine dan bugu da sannu sannu shine ta dan bige al'aurar tata haka to wasu malamai suka ce tana da arwalla don irin wannan dan bugun mafi yawanci yana ta da sha'awar mace wanda zai iya sa mazi ya huto mata wallahu a'lam Allah shine mafi sani babu aksamil miyahi allati yajuzu minha alwudu can mun kare da babi mai bayani akan abubuwan da ke walwali a ruwallah sai nan babi mai bayani akan kashe-kashen ruwa wanda ya halatta ayi arwalla da su ruwan da ya halatta ayi arwalla da su da nau'ukan su da kashe-kashen su malam yace i'lam waffaqaka Allahu ta'ala ka sani Allah ya datar da kai annal ma'a ala qismaini ruwa tana biyu ne makhlutin wa ghairi makhlutin ruwan da aka cakuda da wani abu da ruwan da ba a cakuda da wani abu ba fa amma ghairul makhluti fa huwa tahurun ruwan da ba a cakuɗa ba su tsarkakakku ne ana gane da kyau ko kenan su kai tsaye ba su da wani baka da wani shakka a kansu wa huwa al-ma'ul mutlaq sune ruwa a sakakku ma'ana ruwa dai wanda suke haka nan ba a cakuɗa su da komai ba yajuzu minhu al-wudu ya halatta arwalla da su sawa'un nazala minas sama dai ne ruwan daga sama suka sabko aw naba'a min al-ardi ko kuma sun bulbulo ne daga ƙasa wa amma ghairul wa amma al-makhlut amma ruwan da su kuma sun cakudu ana gan da ke ko idza taghayyara ahadu awsafihi thalatha idan ɗaya daga cikin siffofin su guda uku ya canza launuhu launin su aw ta'amuhu ko dandanon su aw rihuhu ko kuma kanshin su bi shay'in da wani abu fa huwa ala qismayn to kala biyu ne taratan yahtalitu bi najisin wataran yana cakuduwa ne da najasa fa yataghayyaru bihi sai dalilin wannan ya canza fal ma'u najisun to a wannan lokacin ruwan su ma za su kasance najasa la yasihhu minhu alwudu baya ingantuwa baya halatta ayi arwalla da su wa in lam yataghayyar bihi idan ruwan bu canza ba dalilin najasa da ta shiga fa in kana alma'u qalilan in ruwan kadan ne wan najasatu qalilatun ita ma najasar kadan ne kuri hal wudu'u minhu al mashhur to an kyamace ai arwalla da shi a magana mafi inganci abinda ma ne yake nuhi anan shine ruwa kana biyu ne ruwan da suka cakudu da wani abu da ruwan da bus cakudu da wani abu ba su ruwan da bus cakudu da wani abu babu shakka akan su ruwan da suka cakudu da wani abu su kuma kala biyu ne ruwan da suka cakudu da najasa da ruwan da suka cakudu da abin da ba najasa ba to in ruwan da suka cakudu da najasa sun canza najasa ta canza ɗaya daga cikin abubuwa guda uku launinsu ko ɗanɗanansu ko ƙanshinsu to haramun ne a yi mi a yi mi a yi arwalla da su in kuma ruwan kaɗan ne najasan ma da ta zuba kaɗan ce to wannan makruhi ne shi ba a so mutum ya arwalla da su kenan najasa in ta zuba cikin ruwa ba ta tasiri akan ruwan sai in kaɗan ne ko kuma da ta zuba ta canza mi ta canza mi launin su misali tano ne ko tukunya ce take cike da ruwa ana gane da kyau ko sai yaro yi hutsari a cikin dan kofi ya zuba cikin tukunyar ya halatta ya arwalla da wannan ruwan ya halatta da in muka ce tukunya muna nufi randa wannan kato tukunya da ake cika da ruwa dan me yasa ya halatta dan ruwan da yawa ne najasar kadan ce tunda an ce kadan ce kenan ba za ta iya ta canza kanshin su ba ko me ko launi su ko dandanan su na malam yace fa in kana tahiru mimma yumkinu al-ihtiraz minhu idan ya kasance a wataratan ku yawa wataratan yakhtalitu bi tahirin wataran kuma ruwa suna cakuduwa da abin da yake da tsarki fa yataghayyaru bihi sai ya canza da wannan abun fa in kana tahiru idan ya kasance wannan abun mai tsarki da ya zuba cikin ruwa mimma yumkinu al-ihtirazu minhu daga cikin abin da ana iya a iya kare ruwa daga gare shi kalma'il makhlutu bi za'afaran kamar ruwan da suka cakudu da za'afaran wani nau'i ne na turare walwardi da kuma alward shine ruwan hure ana gan da kyau ko akwai ruwan hure na turare akwai kuma ruwan hure haka ne wanda ake iya wani amfani da su wal ajin da kuma kullu an san kullu ko wanda ake to da shi wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka fahadal ma'u tahirun fi nafsihi to wannan ruwan tsarkakakku ne akan kansu ghairu mutahhirin li ghairi sai dai ba su tsarkakar da wani ana gane da kyau ko fa yusta'malu fil fil adati dan haka irin wannan ruwan za a iya amfani da su a cikin al'amura na al'ada min at-tabkhi min tabkhin a wajen dahuwa wa ajinin ko kuma me yake da suna dama kullu wa shurbin ko kuma sha wa nahwi dhalik ko abin da kama da haka wala yusta'malu fil ibadati ba a aiki da su a wajen ibada la fi wudu'in wala fi ghairihi ba a cikin arwalla ba ko abin da ba arwalla ba kenan nau'i na biyu na ruwa wanda suka cakudu da wani abu su ne ruwan da suka cakudu da abin da ba mi ba ba mi ba ba na gasa ba to su ma kala biyu ne wa'inda suka cakudu da abin da ba na gasa ba irin abin da ana iya araba ruwa da shi shine malam ya bada misalin kaman turare ko kuma wani kullu da zai iya fadawa kun ga ana iya araba ruwa da shi ana iya a kare ruwa daga fadawa a cikin wannan to su irin wannan abubuwan misali wani sabini da zai fada cikin ruwa wani omo kun ga ai sabini ba najasa bane ko omo ba najasa bane to irin wannan in suka fada cikin ruwa busu canza launin su ba ko dandanan su to abinda aka yi so ka ai amfani da su a wajen arwalla ana iya yi amfani da su a wajen abin da ba ibada ba irin abinci irin sha ko abin da ya kama da haka amma idan launi ko ɗanɗano ya canza to shi wannan sun mahuta daga matsayin ruwa sun koma wannan sun koma wannan abin misali ruwa ne aka sama omo sai suka rika kamshin mi yanzu ruwan mi za a ce musu ruwan omo za a ce musu yawwa sun hita daga cikin alma'ul mutlaq kenan ba za a yi arwalla da su ba sai dai amfani na yau da kullun na al'ada wannan shine abin da ana iya raba ruwa da shi to akwai abin da ba a iya raba ruwa da shi to yanzu su ne za mu shigowa wajen su wannan bambantawa yana da muhimmanci sosai wa wa in kana mimma la yumkinu al-ihtirazu minhu idan ya kasance abin da ya cakudu da ruwan irin abin da ba a iya raba ruwa da shi ne kalma'il mutaghayyir bi sabkhati kamar ruwan da suka canza dalilin ƙasa mai gishiri ma'ana ruwa masu lemi awil hama'ati ko ruwan da launin su ya canza dalilin laka aw nahwi zalika ko abin da ya kama da haka awil jari ala ma'adinin ko kuma ruwan da suke gudana a bisa kan wata wasu duwatsu na ma'adani ana gan da ko misalin ala ma'adani zirnihin ruwan da suke gudana a bisa kan ma'adani na zirnih ana gan da zirnih wani ma'adani ne da faransai suna ce masa uh, arsenic ana gane da kyau ko arsenic wani dutsi ne wanda ake yin guba da shi ana gane da kyau ko ana yi abubuwa da yawa da shi amma daga cikin mafi yawanci irin abubuwan da suke da illa ake da shi irin guba misali maganin kusa da ake saidawa turawa ke maganin kusa bari in don kusan da shi ma'adani ne maganin kusa tun kakannin kakanninmu ana ce da maganin kusa tun bature bai zo duniya ba bai shigo afirka ba maganin kusa maganin beraye wasu an ce bera yauwa to maganin beraye idan ka bude maganin ya kake gani wani gari-gari ne ko baki-baki hakan ga to dutsen nan shine ake dakewa sai a sanya a ciki in an samu kusa in sun sai su mutu tun da shi dutsen kawai menene kaman guba ne bai kashe mutum dabba yake iya kashewa irin ƙananan dabbobi amma shi mutum yana sanya shi ciwon ciki misali zaka ga ku je wani ƙauye idan kuka sha ruwan rijiya sai ku ji kuna mi sai ka cikin kaya mi cikin kaya motsa to in an yi daidai ruwan an gino su ne daga ƙarƙashin irin wannan duwatsun wanda suke na zirnir ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan idan ya kasance ko kuma misali ruwa ne wanda suke gudana a bisa kan ma'adani na zirnir arsenic kinnan au kibrit ko kuma kibrit kibrit shi ma wani nau'in dutse ne wanda da shi ake ashana ana gan da ke da faransai suna ce masa le soufre ana gan da ke ko soufre ake ce mishi da shi ake kunna wuta a da ai a da kaga duwatsu ake buga ko ai ba kowane irin dutse bane ake bugawa akwai duwatsi na daban wanda su ne ake bugawa da an buga duwatsun sai ne sai wata ta tashi to bature da yazo sai muku dubara ya ka muku ashana ashanan nan wannan abin da kake gani na san mace shakin nan baki bakikin nan shi ake dora ma dan kare ko shi ma haka kwalin shi ma da karshe gehe sai a sami wannan baki bakin to wannan wannan gari garin dukkanin shi dutse ne na kibrit ban san ko ana gane da kyau ba to kamar yadda ka san a da iyayenmu in sun kwabra wannan duwatsun guda biyu ne sai wuta ta tashi to haka kai ma in ka buga a shanan nan garin dutsen nan ne guda biyu da ka buga sai wuta ta ne sai wuta ta tashi ana gan da ke ko to kun ganin mun shigo geography ne ko mine ne ma a a physics mi ne ko yawa nan physics ne na'am nan physics ne in primer ne nan cikin cikin geography ake sashi na'am to a takaice shi wannan kibrit cikin asali ma ya zo alkur'ani inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa a cikin suratul bakara a can a shahi na uku ƙasa-ƙasa aha kuka mini ayar e ya ayyuhan nasu ƙasa-ƙasan na ya ayyuhan nasu fa'in lam tafa'alu wa lan tafa'alu fattakun narar lati wa kuduhan nasu wal hijara wa kuduhan nasu ba nan kawai ta zo ba akwai ayoyi daban-daban misali cikin suratul tahrim ma ya ayyuhan ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa kuduhan nasu wal hijara to wasu malamai sun fasara al hijara kin nan sune ai hijaratul kibrit sune wannan duwatsun nami na kibrit wanda su kansu wuta ne to ina ga in an sa su a cikin me a cikin wuta ma'ana azabar za ta karu sosai wasu malamai kuma sun tsoron hijara kin nan a'a duwatsu ne da ake bauta ma da ake yin gumaka da su sune za a hadawa da mutane dukkanin su a sa a cikin wuta to duka dai ma'anan tana shiga malam yace aw nahwi zalika ko abin da kama da haka fa hadha kulluhu tahurun dukkanin wannan mai tsarki ne yasihhu minhu alwudu'u ya inganta ayi arwalla da su wallahu a'lam Allah shine mafi sani abinda malai yake so ya ce muna anan idan ruwa suka cakudu da abun da ɗabi'ar wurin da ruwan suka hito ne ba su ne ba su lalata ruwan ya halatta yi amfani da su kawai misali ruwan da suka hito a irin wannan duwatsun ko ruwan da aka hudo daga wata rijiya wadda take me yake da suna ja dukkan shi baya lalata arwalla ko kuma ruwa inda aka hudo inda suke da gishiri duka ba su ne duk da kun ga launin siyami ya canza ɗanɗanon siyami ƙamshin siyami da haka ruwan famfo da ake gino muku ana gane wataran za ka ji suna mi yawo suna wani lemi-lemi ko kuma suna wani kamshi-kamshi ko wani wari-wari to duk wannan babu lahi kai amfani da su dan ɗabi'ar inda aka mene inda aka huddo su babu fara'idul wudu'i babu mai bayani akan farillan arwalla wa sunanihi da sunnoninta wa fada'ilihi da kuma mustahabbanta fa amma fara'idul wudu'i fa sab'atun malan yace farillan arwalla guda bakwai ne anniyatu inda ghaslil wajhi niyya a wajen wanke huska wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadayn ila al-mufaqaini da wanke huska da wanke hannaye zuwa gwiwar hannu wa masu jami'in ra'si da wanke gaba ɗayan kai wa ghaslur rijlaini ila al-ka'baini da wanke kawahu har zuwa ijiyar kafa wal fauru da gaggautawa waddalku da cuccudawa kina arwalla gaggautawa ake gaggautawa cuccudawa shahar kai wajen karatun zauri haka muka yi shi fa hadhihi sab'atun wannan sune guda bakwai farillan arwalla lakin yajibu alayka fi ghasli wajhika sai dai yana wajabta akan ka a wajen wanke huskarka an tukhallila sha'ara lihiyatika ka tsefe gashin geminka in kana sha'arul lihiyati khafifan in gemin in gashin gemin baya da yawa tazharu albasharatu tahtahu wanda a ƙasan gemin ana ganin hwatar ma'ana in dai gemin kasarara ne ta yanda ana ganin hwatar kama karkashin gemin to wannan sai ka gaggame shi da ruwa shine ma'anan ka tsefe shi wa in kana kafifan idan kuma gemin mai yawa ne mai kauri fala yajibu alayka takhliluha to baya wajabta akan ka tsefe shi wa kadhalika yajibu alayka fi ghasli yadayka an tukhallila asabi'aka ala al-mashhur haka ya wajabta akan ka ka wanke hannayenka ka tsefe ya wajabta akan akan ka wajen wanke hannayenka ka tsefe ɗan yatsunka me ake ce ma tsefe ɗan yatsu shine ka sa ruwa tsakiyar ɗan yatsu alal mashhur a magana mafi inganci ta mazhaba yace wa amma sunanul wudu'i amma sunnonin arwalla fa samaniyatun guda takwas ne ghaslul yadaini wanke hannaye awwalan a farko ilal ilal ilal kuwaini har izuwa ijiyar hannu wal madmadatu wal istinshaqu wal istinsaru da kurkure baki da shaƙa ma hanci da hacewa wa huwa jazbul ma'i min al-anfi shine shaƙa jan ruwa ta hanci shine ma'anan al-istinshaqu jan ruwa da hanci wa raddu mashi ra'si a wajen kurkure baki har yanzu akwai mutanen da busan da cewa ba sunna shine baki da hanci a wanke su lokaci guda har yanzu mamaki ni ranar wani ɗalibi ma muka yi karatu da shi bai san da wannan shine sunna ba idan ka zo shine sai ka ɗibi ruwa ka ɗibi ruwa ka sa ma bakin ka ruwa ka kurkure sai ka zubda in aka ce kurkurewa ba wai ka sa ɗan yatsan ka ba ka juya ruwan a cikin bakinka sai ka zubda sai sauran da suka yi saura su za ka mi ka shaƙa ma hanci ka yi ɗaya ka zubda ɗaya biyu uku amma in ka rarraba ɗa nawa za ka yi kenan shidda za ka yi kaga ba ka yi gaggautawa da aka ce a wajen arwallah ba ko yawwa na'am ya gama suri guda babu lahi ba dai ya zuba ma bakin ba sannan yake ga hanci babu lahi amma abin da yi shine sai ka zuba da na bakin sannan ka me yawa sannan ka saka ka shaka ma hanci na'am hannun hannun hagum ya hidacewa hannun hagum ya hidacewa ka hace da shi amma ba dole bane akwai wanda ya saba da hannun dama ko yau hannun da hannun hagum shi dacewa ka hayace da shi dan hayacewa kaman kazamta ce zaka hayatowa ko yawwa shi kuma hannun hagum mafi yawanci na kazamta ne na'am yace waraddu mashir ra'si wa mashul uznaini haka kuma yana daga cikin sunna maido da shahwar kai shahwar kai dole ne tahiya amma komowa ka tahi dole ne komowa shi wannan ba dole bane sunna ne wa masul uzunaini zahirihima wa batinihima da kuma shahar kunnuwa cikin su da bayan su wa tashdidul ma'i lahumu da kuma saki ruwa a wajen shahar kunnuwa sai dai magana mafi inganci ba sunna bane saki ruwa wajen shahar kunnuwa ruwan da ka shafa ma kai su zaka shafa ma me kunnuwa wa tartibu fara'idihi da kuma jeran tafarillolin arwallah wa amma fada'iluhu fa sab'atun amma nan da yake jiran tafarillolin arwalla wanda yake nuna maka idan mutum ya zo wajen arwalla kuma akwai masu yin haka farko in za su fara me suke zuba ma baki suke fara zuba ma sai ga mutum sai ya zuba ma baki ruwa sannan ya me sannan ya wanke hannu arwallar shi ta yi kakkace kakkace arwallar shi ba ta yi ba sai dai amma yayi khilaful aula yayi khilafus sunnah sunna shine sai ka wanke mi hannuwa sannan ka mi ka wanke baki wa amma fadailuhu fa sab'atu amma mustahabban arwalla bakwai ne at-tasmiya cewa bismillah farkon arwalla mazhaba ta hanafiya wajibi ne bismillah duk mutun yayi arwalla bai ce bismillah ba arwalla shi ba sai ba sai dai hadisin da suka dogara da shi bai inganta ba wanda yazo karara akan cewa la wudu liman lam yadhkur ismallahi alaihi amma akwai hadisin da yake shaida a kan shi kinan dai ba a wasa da bismillah a wajen arwallah wal mawdi'u tahiru da kuma ya kasance inda zaka yi arwallah wuri ne mai kyau shine al mawdi'u tahiru ai an yakuna makana al wudu'i tahirun ana ganin da kyau ko na'am wa qillatu al ma'i bila hadd da kuma amfani da ruwa kadan a wajen arwalla ba a son ɓata ruwa wajen arwalla bila haddi ba tare da an ƙayyade adadin abin da ake so ka ɓata ba amma ya zo a sunna manzo Allah yana arwalla da mi da muddu guda ana gane da kyau ko wa wad'ul ina'i 'ala al-yamini da kuma dora abin da zaka yi arwalla da shi a dama ya kasance da dama kake tarawa kana mi kana zubawa in kana maftuhan idan ya kasance abin da kake arwala da shi a buɗe yake wal ghaslatu thaniya da kuma wanki na biyu wajen arwala was salisa da na uku idza aw'aba bil ula idan ya kasance wankin na farko ya game jiki shine idza aw'aba ai idan ya kasance wankin na farkon ya wadatar ya wanke wurin da kyau ya samu duk inda ya dace a wanke abinda malai yake nuhi shine arwalla wanki na farko shine mi wajibi na biyu sunna ne na uku menene mustahabbi ne kina in kai wanki guda a wajen arwalla duka ya wadatar amma sai dai ya kasance wankin da kai in guda guda za ka yi ka tabbatar da wankin gudan yami yami yawwa ya game me yake da suna hannu da kyawu ma'ana ko ina ya samu ruwa yace wal bad'u bi muqaddami ar-ra'si was-siwaki da kuma farawa da farkon kai ana gane da kyau ko shine ma'anan farkon gashi farkon matsirar gashi was-siwaki da aswaki wallahu a'lam Allah shine mafi sani ga wata mas'ala dangane da shafar kai yanzu misali mutum ne ya zo wajen arwalla yana sanye da hulla ana gane da kyau ko to sai kasance ya zo wajen shafar kai sai ya hudda hullar ya rasa inda zai aje ta shi kuma shafar kai da hannu nawa ake yi da hannu biyu ya halatta ya sa wannan hannun guda ko kuma kawai ya yi wurgi da hullar in tana so ta in tana so ta ta yi dauɗa ko ya zai a ya halatta ya mi yawwa ya halatta ya shafa da mi da hannu guda asali ma da Allah yake wamsahu bi ru'usikum malamai wasu malamai sun fassara shi ay wamsahu bi ba'dhi ru'usikum ana ma'ana in wani in wani bangare na gashi ya samu to ya wadatar ba sako ana ganin da kyau ba wannan shine ma ishara zuwa ga shaha shahar kai da akan rawani in ka sa rawani in dai har ka sa shi da arwalla wasu malamai ma suna ganin babu dalilin da ya nuna shi sai an sa shi da arwalla kuffi ne kawai ake aka ce sai in me sai an sa shi da arwalla ne za a yi shafa wasu malamai suna cewa a rawani babu wannan to wasu malamai dai sun yi kiyasi akan wannan to idan ka zo zaka shahawa sai ka dan samu mi wani dan bangare na mi na gashin kanka sannan sai ka mi sai ka biyo baya in wannan ma duka ta kasa kana iya ka shafa gaba ɗaya shikenan wallahu ta'ala a'lam a rage tambayoyin nan dan saboda kan nan karatun daura ne yawwa in karatu ne na me yake da suna na na yau da kullun shine wannan za a za a yi ta bata lokaci wajen tambayoyi na'am in dai nayi kuskure nan ne za a tsaida ne babu fara'idul ghusli babu mai bayani akan farillan wanka wa sunanihi da sunnoninsa wa fada'ilihi da, da, da, da mustahabbansa fa amma fara'iduhu khamsatun farillan wanka guda biyar ne anniyatu shine na farko niyya wa ta'mimul jasadi bil ma'i da kuma gami jiki da ruwa wa dalki jami'il jasadi da kuma cuɗa gaba ɗayan jiki shine ma'anan dalki jami'i aljasadi cuɗa gaba ɗayan jiki wal fauru da kuma gaggautawa amma magana mafi inganci cuɗa gaba ɗayan jiki a wajen arwalla a wajen wanka ba farilla bane ana gane da kyau ko ku bari mu ƙara gaba sai mu ƙara wannan bayanin wal fauru da gaggautawa shi ma wanka ana so a gaggauta wa takhlilu sha'ri da tsefe gashin kai wa amma sunanuhu amma sunnonin wanka fa arba'atun guda hudu ne ghaslu yadayhi awwalan shine mutun ya wanke hannunsa a farko ila ku'aihi har zuwa ijiyar hannunsa wal madmadati da kurkure baki wal istinshaqu da shaqarwa wa masfu simakhil udhnayn da shahwar karan kunnai wa amma fadailuhu amma mustahabban wanka fa sittatun shidda ne albadu bi izalati al'aza an jasadi farawa da kawar da kazamta daga jiki thumma ikmalu a'dha'i wudu'ihi sannan cika sauran wuraren arwalla wa ghaslul a'ali qabla al-atafili da kuma wanke sama saman jiki kamin kasan jiki wa taslisur ra'si da kuma wanke kai sau uku wal bad'u bil mayamini da kuma farawa da dama qabla al mayasiri kamin hagum wa qillatul ma'i tare da amfani da ruwa kaɗan ma'a ihkamil ghusli amma tare da kyautata wankan ma'ana ba dan an ce ai amfani da ruwa kaɗan ba kuma a kyautata wanka a'a kai amfani da ruwa kaɗan tare da mi kyautata wankan shine ihkamil ghusli wallahu a'lam Allah shine mafi sani a takaice malam yana nuna nan ana son wajen wankan janaba ko wanka na addini wanka na sunna ba a so a riga bata ruwa da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisi yana wanka da muddu guda hudu zuwa muddu guda biyar sa'i guda zuwa muddu guda biyar wanda in ka auna su ba su wuce yar buta butan nan yan madaidaiciya da ake arwalla da ita da ita manzo Allah yake wanka wani yayi dariya ko ba su isakka in ba su isakka bari in baka wani karin magana na Hausawa suka ce ruwa a cokali ya ishe mai hankali wanka kina in bai ishe ka wanka ba to baka da hankali ana ga da kyau ko yawa shi shine wani wani wawa yace wai na ji an ce Hausa sun ce wai ruwa cokali ya ishe mai hankali wanka yace ni na gwada ba su ishe ni ba sai ce mai hankali aka ce kinan kai baka da hankali shi yasa na'am a takeice dai wajen wanka ba a san bata ruwa da yawa to bari mu dan suranta wanka tun da akwai akwai yan samari akwai yan matasa wanda mai yiwa yanzu ne suke horkon koyon wanka na janaba kinan wankan janaba kala biyu ne wanda malam yayi bayani shine ake ce ma sifatul kamal siffa ta kamala shine in ka zo wajen wankan a farkon abin da zaka yi shine ka wanke gabanka da inda najasa ta same ka misali kayan maholki ne ana gan da kyau ko sai ka, ka diba duk inda ruwan nan na maniyi suka same ka ka wanke idan ka wanke sai ka wanke hannuwanka sau uku kana iya ka sanya su a cikin wanki na arwalla to mu ce kawai idan ka wanke gabanka sai ka yi me ka yi arwalla arwallan nan an hiso ka yi wanki guda guda amma wanke hannu shi sau nawa za ka yi sau uku shi ma an hiso ka wanke hannu sau uku sannan sai ka yi arwalla kenan sai kasance wanke hannu sau nawa ka yi hudu ka yi in an gama da wanki na me na arwalla sai ka yi arwalla yanda ake arwalla yanda ka saba arwalla idan ka zo arwalla ka shafa ma kai ka shafa ma kunnuwa yanzu me saura kawahu to kyale su sai ka bar kawahu yanzu sai ka kwaso ruwa ka zuba ma kanka ka cuda ka murza da kyau ana gan da kyau ko ka zuba har sau nawa har sau uku idan ka wanke kanka sau uku da kyawu sannan sai ka ɗebo ruwan nan ka wanke ɓangaren ka na dama daga sama ka faro daga sama zuwa ƙasa sannan sai ka wanke ɓangaren kalami na hagum shi ma daga sama zuwa ƙasa mai yiwa ya haka da haka da kai akwai tsakiya bata samu ba to yanzu sai ka ɗobo ruwan ka zuba ina a tsakiya daga sama har ƙasa sai ka gurgusa daga inda kake sai ka wanke mi ƙawahuwanka ka fara da ta dama ka wanke da hagum shikenan kame ka ƙare wanka idan ka yi wannan wankan ya halatta ka je ka yi duk wata ibada da ake yi da arwallah ana gane da ke ko domin al-ghuslu badulul lil wudu'i wal badulu lahu hukmul mubdal minhu arwalla maimakon wanka maimakon arwalla ne dan haka duk abin da arwalla take halatta ma in kai wanka ya wadatar wannan ita ce sifar da malam ya gaya muna anan to siffa ta biyu ita malamai sun yi istinbatin ta ne daga ma'anan wanka al-istilah domin al-ghuslu istilahan shine ta'mimul jasadi bilma'i shine a game jiki da ruwa to shine misali kuna da famfo mai tsahi sai ka zo ka kunna famfon nan ruwa su zubo maka jiki gaba daya ko ina ka ya samu ruwa ka tabbatar da ko ina yami ya samu ruwa mustahabbi ne a cuda ana ga musamman in irin wanda ruwan da zuba su ne kake yi an yi son a cuda idan ka kare sai ka huta yanzu ina ne bai samu ruwa cikin jikinka ba ai na san dai da ka zo ba haka ne kai ba ko ba baki ka bude ruwa na shiga ciki yawwa sai ka ɗibi ruwa ka kurkure baki ka me ka shaka ma hanci shi nan ka kare ko kuma fishin ce ka ku ko kuma a daji ne kuke ko kuna cikin balaguro kun isko wata korama sai ka shiga a cikin fishin kin nan ko kuma wannan ruwan masu yawa kai bundun bundun ana an san bundun bundun ko yawwa wanda suka saba zuwa gona sun san bundun bundun kai iyon ka sai ka hito kurkure baki ka shaka ma hanci shikenan kai wankan janaba amma da mi da niyya yawwa sai an yi niyya babu tayammum babu yin bayani akan taimama wa tayammumu وللتيمم فرائض وسنن وفضائل تيمما تنا دا فريلولي دا سنوني دا مستحبي فأما فرائضه فأربعة فريلن تهدني النية نهرك نية وهي أن ينوي استباحة الصلاة شين متن نية زي ونن تيمما ندن حالة ما كان شين صلى لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور بمن تيمما ba ta kawar da hadasi a magana mafi inganci ta malaman fikihu wa ta'mimu wajhihi wa yadayhi ila ku'aihi da kuma game huskarsa da hannayensa izuwa ijiyar hannu ma'ana wajen shahawa shahawar ƙasar nan da zai ya kasance huskarsa da hannunsa ya game su da shahin nan da yayi wa darbatul ula da bugu na farko wasa'idu tahir da kuma ƙasa wadda take tsarkakakka abinda ake ce ma as-sa'idu tahir huwa kullu ma sa'ida ala wajhi al-ard shine dukkanin abin da yake a ban ƙasa min turabin na turbaya aw ramlin ko rairayi aw hijaratin ko kuma duwatsu aw sabkhatin ko kuma me yake da suna ƙasa wadda take da gishiri aw nahwi zalika ko kuma abin da ya kama da haka wa amma sunanuhu fa salasatun amma sunnonin taimama uku ne tartibul mashi jiran tashafa wal mashu min al ku'i ila al mirfaqi da kuma shafa daga ijiyar hannu daga nan ijiyar hannu zuwa gwiwar hannu wa tashdidu darbati lil yadaini da kuma sabunta bugu na ƙasa domin shahama hannaye guda biyu wa amma fada'iluhu amma mustahabbansa fa salasatun aidan su ma uku ne at-tasmiya farawa da bismillah wal bad'u bi mashi zahiri al-yumna da farawa da shahama saman dama shine zahir ma'ana ka fara da saman hannu na dama bil yusra kuma ka shafa da hannun na hagum ilal mirfaqi har zuwa gwiwar hannu summa bil batini sannan sai a shafa ma cikin cikin hannu ila akhir al asabi har zuwa karshen ɗan yatsu abinda malam ke nufi shine in zaka shafa kai haka ana kallo haka nan shine zahiru al yad kai haka ka kawo nan ko sai ka jiyo kai hakan ga shikenan shine abinda malam ke nufi yace wa mashu al-yusra mithla zalika haka kuma hannu na hagum shi ma ka shafa mishi kamar yanda kai ga hannun dama wallahu a'lam Allah shine mafi sani kai tsaye arwalla taimama wuri biyu ne ake shafa ma ana gane da kyau ko idan ka buga ƙasa ana gane da kyau ko sai ka kakkabe haka ko kuma ka busa sai ka shaha ma huskarka sai ka shaha ma hannunka tahin hannu kawai ake shaha ma shikenan ka ƙara taimama bismillah ka shaha ma huska ka shaha ma tahin hannu shikenan ka ƙara taimama cewa sai an shaha ma gwiwar hannu hadisin da ya zo akan haka bai inganta ba kenan ba a shaha ma gwiwar hannu tahin hannu da huska kawai ake shaha ma wallahu ta'ala a'lam kana iya ka fara shaha ma hannu sannan ka shaha ma huska amma al'a'ala shine ka shahi huska sannan me sannan hannu babu shuruti salati babu mai bayani akan sharuɗan sallah kun ga shi nan malam bai faɗa bayani ba akan taimama ko wanda shi kuma ahalari ya faɗa bayani sosai akai wanda har aka kawo wasu abubuwa wanda wanda bu su tabbata ba a sunna a takaice ka'ida shine at-tayammumu badlul lil wudu'i ita taimama maimakon arwalla ce wal badlu lahu hukmul mubdal minhu shi kuma abun da yake maimakon wani maimakon abu to duk abun da wancan yake halatta ma shi ma yana halatta ma ma'ana duk abun da arwalla take halatta ma mutum to taimama ma tana mi tana halatta mishi sai kuma dangane da kare arwalla duk abin da yake kare arwalla yana kare mi taimama ita kuma taimama da an samu ruwa yawwa idza hadara alma'u batala tayammum in ji malaman fikihu idan ruwa sun zo to taimama ta lalace da kanta mai wuri ya zo sai mai tabar ma ya nade ko yawwa babu shuruti salati babu bayani akan sharuɗan sallah walis salati shurutu wujubin sallah tana da sharuɗa na wajibci wa shurutu siha da sharuɗa na inganci fa amma shurutu wujubiha amma sharuɗa na wajibcin ta fa khamsatun guda biyar ne al-islamu musulunci wal bulugu da balaga ana gane da kyau ko mai magana mafi inganci balaga ba ta ciki ku bari mu kare sannan sai mu fada bayani wal aqlu da hankali wa dukhulul waqti da shigar lokaci wa bulugu da'awatin nabi sallallahu alaihi wa sallam da ya kasance da'awa ta manzon Allah ta isko ma mutum yana nihin dai musulunci kusan nan gaskiya tikrar ne wanda yi da an ce al-islamu ai shikenan man huwa al-muslim الذي الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عند دعوة من ذا الله تشكو متى يتي وأما شروط صحتها أما شروط أنا إن جنتنتا فتتة غدا شدة طهارة الحدث سركين حدث طهارة الخبث سركين خبث وانا دمني بيان سو سركين حدث شيني ka tsarkake kanka da kazamtar da ke hitowa daga jikinka tsarki na kabasi shine ka tsarkake wurin da za ka yi sallah da kayan ma'ana ƙazamta da dai ba daga cikin ka tami ba ta hutu misali wani yaro ya maka hutsari ga kaya ko ka hutu sai ka sai wasu ruwa na hutsari suka balso maka to kaga wannan khabas ne ba mi ba ba najas ba ba khabas ne ba ba hadas ba kenan sai ka wanke kawai arwallaka tana nan واستقبال القبلة da fuskantar alqibla wa satrul awrati da suturta al'aura wa tarkul kalami da barin magana wa tarkul af'alil kathira da barin ayyuka masu yawa wallahu a'lam Allah shine mafi sani kenan alwala sallah tana da sharuɗa guda biyu shurutu sihha da shurutul wujub sharuɗa na inganci abinda ake ne sharuɗa na inganci shine sai mutum ya cika wannan sharuɗan sallah shi take ingantuwa da zai yi komi na sallah in dai bai da sharɗi na inganci na karɓuwar sallar to sallar bata ni ba ba ta yi ba a nan nan nan na yi kuskure inda na ce albulugu baya ciki ana gan da kyau ko ashe cikin shurutul wujub ne ya sa shi a tunani na cikin shurutul siha ne malam ya sanya shi kenan daidai ne cikin sharuɗa na wajabci akwai ni akwai albulug baligi ba dole bane yayi mi yayi sallah sharadi ne na wujub amma sharadi na siha ana gan da kyau ko shi kuma at-tamyiz ne ke ba mi ba ba ba al-bulugh ba kenan yaro wanda bai balaga ba in yi sallah sallar shi tayi da a rubuta mishi lada amma dan bai yi ba bai da mi bai da zunubi sai dai za a koya mishi idan ya kai shekara bakwai dole ga iyaye su koya mishi babu fara'idis salati wa sunaniha babi mai bayani akan farillan sallah da kuma sunnoninta wa fada'iliha wa makruhatiha da mustahabbanta da kuma abubuwan da suke makruhi ne a yi fa amma fara'idu salati fa salasata ashara farillan sallah guda goma sha uku ne anniyatu wa takbiratul ihram niyya da kabbarar harrama wal qiyamu laha da kuma tsayuwa domin kabbarar harrama kin ana gane da kyau ko tsayuwa domin kabbarar harrama ma'ana ita kabbara ta farko ta sallah dole da me ake yin ta da tsaye idan ka zo ka isko liman na ruku'i kawai kai Allahu akbar ka shiga ruku'i baka tsaya kai tsaye ba kai ruku'i to wannan sallar baka ma shige ta ba wal qiyamu laha da kuma tsayuwa da ita domin yin kabbarar wa qira'atul fatihati da karatun fatiha wal qiyamu laha domin yin karatu da kuma tsayuwar domin yin fatihar ma'ana malai yana nuhin misali ka yi ruku'i sai ka tuna baka yi fatiha ba to ba za ka ce bari in yi fatihar nan cikin ruku'i shi kenan ai na yi fatihar a'a tsayuwar wajen karatun fatihar shi ma menene shi ma dole ne war ruku'u war raf'u minhu daga da ruku'i kuma daga dagowa da kuma dagowa was sujudu war raf'u minhu da sujada da kuma dagowa daga daga sujadar wannan yana da muhimmanci sosai akwai wanda in yayi ruku'i bai dagowa daga ne yake ta zarce ko yawwa wannan su ake ce ma masu koton kurciya to shi yasa aka ce sallar su bata yi ba dan in kai ruku'i dole ne sai kami sai ka dago kuma dagowan sai komi ya komo yanda yake ana gan da ke ko kowanne kashi sai ya gomo yanda yake haka sujada dole sai ka dago ka zamna sannan ka koma kai ta biyu amma kana dagowa baka zamna baka koma kai ta biyu to wannan sallar bata yi ba misali irin sallolin da ake a na tarawihi a wasu masallacin ne to kun wannan dukkanin su aikin banza ne suke sallah ba arwalla malam yace wal julus min al jilsati ko jalsati al akhira da kuma zama domin a da kuma zama a zama na ƙarshe ma'ana yana nuhin dai zaman ƙarshe da ake na tahiya bi qadri salami da daidai gwalgwadon sallama ma'ana mutum ya zamna daidai gwalgwadon in za a ce zai sallamewa to lokacin da zai ɗauka tunda a nan a mazhaba ta malikiya a tahiyatu lillah ba farilla ba ce zaman dai farilla ne amma ka yi tahiyan ba dole ba ne to in ka zamna ya kasance ka ɗan zamna irin daidai gwalgwadon zaman da jima wanda mutum zai idan zai sallame zai sallame sallah والسلام المعرف بالالف واللام da kuma sallama wadda aka yi ma ta'arifi da alifun da lamun ka kaje ma a ashmawi ma akwai wannan karatun amma kaga kaga lafizo na maka sallama haka salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum ni ma da yake so nuna muna ba a cewa salamu alaikum sai dai mi assalamu alaikum shi yasa yake maka wassalamu kuma assalamu ma ba kowace iri ba almu'arrafu bi al wanda aka sa ma alifun da lamun kenan ko gaisuwa da kake tsakanin mutane baka cewa salamu alaikum kana iya kace salamun alaikum amma ba a cikin sallah ba ita a cikin sallah sai ne assalamu alaikum amma ko gaisuwa ce ba a cikin sallah ba wai shin ita ma sallamar da ake ta sallah ita ma gaisuwa ce fa kenan ba ta da bambanci da sallamar da kake ba a cikin mi ba ba a cikin sallah ba assalamu alaikum wa rahmatullah wanda kake kusa wanda yake daman ka shine kame ka gaida assalamu alaikum wa rahmatullah wanda yake a hagumkin ka shine kame shi yasa malikiya suka ce to ka gaida na hagu da dama to akwai na gaba shine wa shi ma sai ka ce mishi assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma sai ka jefa mishi tashi akwai wannan magana ku bari mu zo gaba to mu gashin wannan magana ta tabbata shi maliman sai ka jefa mishi tashi sallama yawwa wa tuma'ninatu wal itidalu da natsuwa da daidaituwa wa amma sunanus salati amma sunnonin sallah fasna ashara guda goma sha biyu ne as-surata ba'da al-fatiha surar da ake karawa bayan fatiha fi raka'atil ula wa thaniya a raka'a ta farko da ta biyu walƙiyamu laha da kuma tsayuwa domin karatun wasirru fi ma yusarru fihi da asirtawa inda ake asirtawa wal jahru fi ma yujharu fihi da kuma bayyanawa inda ake bayyanawa wa kullu takbiratin sunnatun illa takbiratul ihrami kuma kowace kabbara da ake da ake yi a cikin sallah sunna ce sai dai kabbarar harama fa innaha fardun kama taqaddama domin ita farilla ce kamar yadda ya gabata shi yasa aka ce da zaka zo masallaci ka isko liman na cikin mai ruku'i sai kai Allahu akbar ka kama goshi ka kama gwiwa kabbara nawa kai guda ya wadatar duk da baka yi kabbara ta mi ba ta biyu ita ce ta ruku'i domin wadda kai ta mi ce ce yawa kenan abin da ya dace kai shine Allahu akbar Allahu akbar yawa to amma ita gudan nan in kai ta da tsaye dama ita ce ni farilla ita ce dole to ta biyun dama sunna ce na'am ah malam yace wa sami Allahu liman hamida da faɗin sami Allahu liman hamida lil imami wal munfarid ga liman da wanda yake sallah shi kadai wal julusul awwal da zama na farko as-sa'idu ala qadri salam wanda ake karawa shi ma ka zamna daidai gwargwadon sallama kamar yadda mu gani a can baya ala qadri salam min al julus thani ka zamna daidai gwargwadon zaman da ake yi a zama na biyu wa raddul muqtadi ala imamihi da kuma mai koyi da liman ya mai dama limamin shi sallama wa kadhalika radduhu ala man ala yasarihi da kuma mayar ma wanda yake hannunsa na, na hagum in kana ala yasarihi ahadun in a hagumkinsa akwai wani wa sutratu lil imami wal fazzi da kuma sutura ga liman da wanda yake sallah shi kadai in khashiya an yamurra ahadun bayna yadayhi ma in sun ji tsoron wani ya biya a gabansu kenan sanya sutura a lokacin sallah shi ma sunna ne abinda nake muku bayani na cewa shine waraddul muqtadi ala imamihi salam da kun mai sallah ya mayar ma yawa limamin shi shine wannan da nake muku a ra'ayin su zaka ce ma liman shi ma assalamu alaikum shi gaba zaka gaba zaka turo kai to wannan bai tabbata ba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah